بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب العمل في الدعاء مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن عبد الله بن دينار مم.
قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو و- وأشير بأس- وأشير بأصبعين سبع من كل يد فنهاني مم. شikenan babul amali fi du'a'i wannan babi yana bayani dangane da wato aiki da mutum zai yi a cikin addu'a irin abin da ya shafi wato malar kasin safa ta hamsin da bakwai gane ko wannan babe yana bayani dangane da abin da ya shafi yin aiki a cikin addu'a haddathani yahya malam ubaidullahi yace yahya ya zantar da ni an malikin ya jiyo daga al'imamu malik ana abdullahi ibn dinar shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan dinar qal abdullahi dan dinar yace ra'ani abdullahi ibn umara abdullahi dan umar dan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya ganni wata rana ya ganni wa ana ad'u alhali ina roƙon allah tabaraka wa ta'ala ina addu'a wa ushiru bi usubu aini wato na ɗaga yatsotsi guda biyu na ya haka an gane ku saba'in min kulli yadin wato yatsa ɗaya daga kowane hannu na ɗaga irin na kamar sai dai s kenan an gane ko fanahani sai abdullahi da umar ya ce kai wanda ba a haka wani wani wata yana addu'a ce ya ce shafa malama ya ce abdullahi ɗan dinar ya ce wannan ba addu'a ba ce ya ce ba a haka addu'a ya ce addu'a a yi ta in ma dai a ɗaga hannaye guda biyu a yi haka amma ya tsotsi guda biyu ce sai dai ko ka yi haka ko kuma ka yi haka idan ka yi haka kana nufin allah ta'ala shi kaɗai ne an gane ko shi kuma idan ka ɗaga hannaye guda biyu wannan shi kuma alama ana tabarru'i war ragba wato kana kaskantar da kanka zuwa ga allah ta'ala kuma kana kwaɗayin samun alkhairan da suke wajen allah ta'ala na'am وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيديه نحو السماء فرفعهما ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga yahya ibn sa'idin al'ansari haƙiƙa sa'idu ibn musayyab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kana ya ƙulu abdullahi ɗan umar ya ka sa'idu ibn musayyab ya kasance yana cewa innar rajula la yurfa'u bi du'a'i waladihi min ba'dihi manzan Allah sallallahu a Abdullahi Sa'idu bin Musayyab yace innan rajul wato haƙiƙa mutum da yurfa'u lalle ana ɗaukaka shi kwatamkacin sama ana ɗaukaka shi sama ana ɗaukaka mai darajarsa bi du'a'i waladihi saboda addu'ar da ɗan shi yake yi mishi ta alkhairi min ba'alihi bayan rasuwar shi a sa'idu ibn musayyib ya ce wallahi da yawa wato mutum musulmi zai faɗi ya rasu idan ya rasu ba ya da aiki mai yawa to amma dalilin istighfarin da ɗan shi yake mishi da addu'ar da yake mai a cikin sujada a wajen sallah a cikin jama'a shi kaɗai wannan za a dinga ɗaukaka mai darajar shi wa ƙala biyadaihi na hawa sama'i wato wa ƙala ma'ana wa ashara biyadaihi sai ya yi nuni da hannayen shi na hawa sama'i wajen sama farfa'ahu ma ya ɗaga su ya haka ya ce na yi rufa'u du'a'i waladihi min ba'dihi lalle ana ɗaukaka shi gaba sama gaba sama ana ɗaukaka darajar shi saboda addu'ar ɗan shi da yake mai min ba'dihi bayan rasuwar shi to wannan za mu gane cewa ashe ɗa wato ba ƙaramin jari ba ne duk wanda ya zamanto yana da ɗiya mutanen kirki wanda idan ya rasu za su mai addu'a to ya yi sadakatun jariya wanda a kullum zai dinga cin moriyarta yana kwance tun a cikin kabarin shi wato ya ga wannan haske ɗin ya zo ya ga wannan haske ɗin ya zo iya gare shi ya tara ɗiya mahaddata alƙur'ani kuma an tsaya wa alƙur'ani ɗin ana kiyayewa dokar shi zai ga haske an gane ko na'am وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخاشت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء وحدثني عن مالك يا زنتدني يا جيو دغ الإمام مالك عن هشام بن عروة شيكم يا جيو دغ هشام دن عروة شيكم يا جيو دغ محيفنش عروة ابن الزبير annahu qal haqiqa urwa ibn zubair yace inna ma unzilat hadhihi al-aya sane dai kadai an saukar da wannan ayar fadar Allah ta'ala da yace wala tajhar bi salatika wato kadda ka bayyana sallarka wala tukhafit biha kuma kadda ka boye ta wabtaghi sabilan wato ka nemi tsaka tsakiya ka nemi tsakaitawa bai na zalika tsakankanin bayyanawa da kuma ɓoyewa ya ce sani dai kaɗai an saukar da ita ne fi du'a'i a cikin addu'a wato idan za ka yi addu'a kada ka dinga ɗaga muryarka ka raka raki da ƙarfi sannan kuma kal ka yi ta a asirce ka yi ta tsakatsakiya an gane ko sannan kuma akwai lafuzan da za ka yi amfani da su wanda addini na musulunci ya tanadar maka wanda babu huce gona da iri a cikinsu kala mutum ya huce gona da iri a cikin roƙon allah shi zo shi wajen wasa ubangiji ta'ala ya yi ta kwaɓa a ciki an gane ko wajen wannan ana samun kusakure da dama na'am قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها قال يحيى الإمام يحيى يتي وسئل مالك أن تنبي الإمام مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة dangane da yin addu'a a cikin sallah ta farilla an tambayi al'imamu malik shin ya halitta mutum a sallah ta farilla ya yi addu'a ko kuma bai halitta ba faƙala la ba a sabin du'a'i al'imamu malik ya ce babu laifi da roƙon allah tabaraka wa ta'ala fiha a cikin sallah babu laifi a cikin sallah ta farilla mutum ya gaya wa allah ta'ala bukatun shi a cikin sujada ya gaya wa allah ta'ala bukatun shi bayan ya gama tahiya ya yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya nemi tsari Allah ta'ala ya kare shi daga dangin abubuwa guda hudu to ba laifi zai gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala bukatar shi wa aula fi ghairiha bima sha'a min amri dinihi wa dunyahu min alqur'an aw ghairihi wa qala abu hanifa al-imam abu hanifa an-nu'man ibn thabit yace la ya da'o illa bima fil qur'an yace idan mutum zai roki Allah ta'ala a cikin sallah to kada ya roki Allah komai face dai wato addu'ar da take cikin alqur'ani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة da makamantansu yace wa illa batalat salatuhu yace idan ya roki wani abu ba na alqur'ani ba ba a cikin alqur'ani ba a cikin sujada yace aka je na Allah Allah ka rufa mana asiri Allah kai kaza yace to sallar shi ta baci ce wace bishi ana zance a cikin sallah to amma wannan kokari ne nashi an gane ko ولنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجل وليد بن الوليد اللهم أنجل مستضعفين من المؤمنين الحديث وقال غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله أو سلمها الله آه وغير ذلك وكله في الصحيح مم. نعم
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول مم.
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين مم.
وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون
wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu malik haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin addu'a fa ya ƙulu manzan allah yana cewa allahumma ya ubangiji inni as'aluka fi'ilal khairat haƙiƙa ya ubangiji ni ina roƙonka ina nema daga wajenka fi'ilal khairati aikata wato alkhairai abubuwan da kai umarni da aikata su tunda duk abin da Allah ya umarni da aikata shi alkhairi ne to ya ubangiji ina roƙonka wato ka bani damar in aikata ayyuka na alkhairai wa tarkal munkarat kuma ya ubangiji ina roƙonka wato ka kwaɓe ni daga aikata abubuwan da suke na asha ne duk abin da yake na asha ne abin da ka yi hani game da aikata shi allah ka sa in bar shi wa hubbal masakin ya allah ina son ka cusa mun son masu ƙaramin ƙarfi a cikin zuciyata allah ka cusa mun son talakawa masu ƙaramin ƙarfi miskinai a cikin zuciyata wa idza aradta fin nasi fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun ya ubangiji wa idza aradta fitnatan fin nas idan kana nufin zaka aukar da fitina zaka aukar da jarraba walka a cikin mutane faqbidni ilayka ya ubangiji ka amshi raina zuwa gare ka ghayra maftunin halin kasancewa ta ba ina abin jarrabawa ba Allah ka kare ni na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء ما من داء يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه لا ي- لا ين- لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وما من داء يدعو إلى صلاة إلا كان عليه مثل أوزار مثل أوزار أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا na'am ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu malik haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min da'in ya da'u ila hudan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani mai kira babu wani mai da'awa da zai yi kiran bayin Allah zuwa ga shiriya ba wani malami da zai yi kira zuwa ga ta Allah ta'ala da bauta ko ku ba wani mutum wanda zai yi kira zuwa ga tsaye da wata sunna daga cikin sunnoni ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wani abu wanda yana ganin mutane sun yi sakaki da shi ya yi kira zuwa ga aikata wannan abu zala ce to ba ɗaya daga cikin wanda zai yi wannan abu illa kana lahu mithlu ajri man ittaba'ahu face sai ya kasance yana da kwaikwatamkacin ladan waɗanda suka bi shi in mutum goma suka amsa wannan kira da mutum ya yi suka zo suka aikata wannan aiki to zai zamanto ya samu ladan mutum goma layan usu zalika min ujurihim shay'an zalika wannan lada da za a jimbuga a bashi na mutum goma layan ƙusu she'an baya tawayewa komai min ujurihim daga ladaddakin da za su samu yanda za su samu lada in suka yi taf za a ba su ladansu kuma shi ma yana da kwai lada na mutum goma in mutum ashirin suka amsa wannan kira yana da kwai lada na mutum ashirin kuma kowa idan ya aikata daga cikinsu wato yana da ladan shi na musamman an gane wanda yake nuni akan mutum ya yi ƙoƙari ko da mutum ɗaya zai yi aiki da wani sako na Allah ta'ala da za ka faɗi ya fi a ce ka killace kanka ka zo ka dinga ibada kai ɗaya ka yi ƙoƙari ka fahimtar da waɗansu addini na musulunci ka fahimtar da su umarninnika na Allah da umarninnika na manzan shi da hani na Allah da hani na manzan shi wannan za a ga cewa za ka ci nasara akan abubuwa da dama wa ma min da'in ya da'u ila dalala manzo Allah ya ce kuma babu wani limani babu wani mai da'awa da zai gayyaci mutane ya kiraye su zuwa ga bata ya kiraye su zuwa ga ko a ce dan kulwa ya zo ko ya kiraye su zuwa ga wato cashewa da morewa zuwa ga dai bata illa kana alaihi mithlu auzarihim face sai ya zamanto ya labci kwata mukacin laifuffukan da duk waɗanda suka amsa wannan ɓataɗin suka ɗauka duk laifin da mutanen da suka halarci wannan ɓataɗin ba shi ya kaɗa gangan ba suka zo su to kowa laifin da zai ɗauka yana da kamashoshi wannan an gane ku manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yake cikin sahihain lalace la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla wato ba wata rai ba wata rai da za a kashe ta saboda zalunci sai dan annabi adam alaihi salatu wassalam qabil da ya zama to yana da kowa wani kamasho na jinin saboda shine farkon wanda ya fara sunnan ta kisa an gane ko to dan haka duk wanda yake so ya cika wa mizanin shi ya cika sikelin shi na munana da munana to ya gayyato wanda za su cika mashi shi shine ya yi kira zuwa ga fanɗarewa Allah ta'ala ya yi kira zuwa ga saba wa Allah ya yi kira zuwa ga hallaka to a wannan lokacin zai dinga samun kamashu ba shi zai aikata ba amma a kullum ya haɗu da kamasho na wancan na wancan na wancan na wancan kullum ko ana ta zuwo mai aiki ana ta zuwo mai aiki kuma zai lafta Allah ta'ala ya kare mu la yanqusu zalika min awzarihim shay'an zalika wannan laftu da za a mai la yanqusu shay'an baya ragewa komai min awzarihim daga laifuffukansu li yahmilu awzarahum kamilatan يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يسرون wato za su ɗauki laifuffukansu cikakku ba rage a cikinsu ba za a rage komai ba da kuma laifuffukan waɗanda suka ɓatar da su hannu ba tare da wata sani ba tare da wata masaniya ba na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين يا ذن تدني يا جيو دغ الإمام مالك أنه بلغه Haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu Malik, haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar yana cewa, Allahumma ja'alni min a'immatil muttaqin ya Ubangiji ka sanya ni daga cikin limamai, daga cikin limamai waɗanda suke masu kiyayewa dokokinka. Wato wannan yana daga cikin addu'ar da bayan Allah na gari suke yi, suna cewa waje alinalil muttaƙina imama can ƙarshen suratul furqan To idan ya zamanto a immatul muttaƙina, wato wanda za a dinga yin koyi da su wajen aikata ayyuka na alkhairai. wajen aikata ayyuka na alkhairai to ka gani zai zamanto mutum ya bar duniya amma kuma akwai kamasho nashi wanda yake iske shi na lada a kullum na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik haƙiƙa labari ya kai gare shi anna abad darda'i haƙiƙa malam abu darda'i kana ya ƙumu min jaufin lail ya kasance yana tashi a cikin dare fayaƙulu yana cewa to yana faɗar wannan yana cewa na macil uyun to idanuwa na bayin Allah sun yi barci waɗansu daga cikin bayin Allah yanzu haka suna nan suna ta sheƙa barci wa gharatin nujum haka nan kuma tuburari su ma sun fara fadawa sun fara fadawa wa anta alhayyu alqayyum ya ubangiji kai ne alhayyu rayayyen sarki wanda baya gushewa alqayyum kuma ya ubangiji kai ne madawwamin sarki wanda yake tsaye akan kowace rai wanda kai ne kake tokarewa kowa daga cikin bayinka ba wani wanda za ka cire hannunka daga lamarinsa ya kai wani guri kowa wato ka tokare shi a kuma huwa ƙa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka'a qul sammuhu an gane ku alhamdulillah al'ilmu da subhanahu wa ta'ala